الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallacin mai tarin albarka masallacin nurul huda da yake wannan gari mai albarka na amlint a wannan rana ta ranar alhamis wacce ta daidai da ranar 27 ga watan ramadan hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 27 ga watan 3 2025 miladiya don ci gaba da majalisun na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka wanda muna karatu a cikin suratul tauba tare da tafsirin raddul azhan ila ma'anin qur'an wallafar ashir abubakar mahmud gumi alaihi rahmatullah wanda wannan ne majalisi na 27 a cikin wannan wata kuma na karshe a cikin wannan wata shine kuma zai zama majalisi na bakwai a cikin wannan sura za mu tashi aya ta tara kafin nan akwai tambayoyi da yan uwa suka aiko mai tambaya na farko yana tambaya akan hukuncin bulaguran mace ba tare da muharrami ba ya ji wani yana cewa bai halatta mace ta yi bulaguro ta bar gari ta yi bulaguro ba tare da muharraminta ba to menene gaskiyar wannan magana amsa akan wannan akwai wannan maganar cewa mace baya halatta ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba amma bulaguron sai in ya kai tazaran ko kuma sai in ya kai tafiyar yini da kwana sai in ya kai tafiyar yini da kwana haka hadisi ya faɗa baya halatta ga mace ta yi bulaguron tafiyar yini da kwana ba tare da ko kuma sai tare da muharrami kenan dan mace ta yi tafiya daga nan zuwa agadas daga nan zuwa tawa ko babu muharrami babu matsala saboda ba ta kai tafiyar yini da kwana ba zuwa ya mai ma ba zai wuce in an tafi tun da asuba a kwana a kwanni da safi a wuce zuwa a zahar an isa ya mai kaga bai kai awa 24 ba wanda duka mace tana iya yi ko babu muharrami amma bulagurin da aka hana mace ta yi aka ce dole sai tare da muharrami sai ya kai tafiyar yini da kwana to wannan shine yake yake zama haramun mace ta yi ba tare da muharraminta ba tambaya na biyu yana tambaya akan mutum ne ya auri mace sai ya yi bulaguro ya barta a gida tare da danginsa to bayan ya dawo daga bulaguron kuma sai ya ji labarin an ce wai ta zama mayya ta zama mayya har ta kama wasu daga cikin 'ya'yansa yanzu kuma yana son ya je wajen matarsa mahaifiyarsa tana hanawa domin kare je wajenta ita ma ta cutar da shi ko ta kama shi kamar yadda ta kama ta kama ƴaƴansa to shine yake tambaya akan wannan to dangance da sha'anin maita mu a shari'a abinda muka sani da suna maita shine sihiri sihiri da tsafi sihiri da tsafi mutum ya je ya haɗa kai da arjanu ya yi tsafi wannan shine muka sani da da suna maita sabani da ake cewa wata cuta ce in mutum yake yake shan ta zama mai yana tashi sama kamar tsuntsu duk wannan ba san wannan ba a shara abinda muka sani sihiri mutum zai iya haɗa kai da aljanu ya rika yin abubuwa na sayarce sayarce har ma ya rika ba su jinin mutane suna suna sha duk wannan yana faruwa to maza sukan yi wannan saboda neman kuɗi ko neman ɗaukaka ko wani abu irin wannan mutum ya je ya ɗauko ya haɗa kai da aljanu je wajen bokaye su hada shi da aljanu bakakin aljanu don ya samu kudi ko don ya samu duniya ko mulki ko wani abu mata kuma sukan yi wannan galibi ko don saboda kishiya ko wani dalili irin wannan mutum shi ne yake zuwa da kansa ya ɗauko wa kansa wannan duk da bincike ya nuna akwai sihiri ko kuma aljanu na gado mutum yakan tashi ya samu iyayensa sun haɗa kai da aljanu domin biyan wani bukatunsu na duniya to idan iyayen suka mutu kuma sai aljanun su dawo alaka da 'ya'yansu wani lokacin ba ka ma sani ba sai dai ka ji kawai ana ce maka maye saboda ana zuwa ana ganin wani aljani da suranka wani aljinin zai rikide ya zo da sufarka ko zo da surarka ko a rika ganin ka a mafarki ko mutum bai da lafiya ya rika kiran sunanka saboda aljanun iyayen naka ne suke zuwa da siffarka suna tsorata mutane sai a rika cewa wani ya zama maye wannan yana iya mutum yana iya samun kansa a wannan hali kaga shi bai san hawa ba bai san sauka ba matsalan iyayen shi ne suka dauki aljanun sai kuma abin ya dawo kansa wannan shi ma yana faruwa sannan kuma akwai maita da ake kirkira wa mutum ta ƙarya kawai a cewa ne a cewa ne mahayi ne saboda wata ta yi mafarkinsa ko wata ta yi mafarkinta ta yi bacci ta yi mafarkinta kawai ko an ji ba ta da lafiya tana kiran sunanta shi kenan sai a ce ta zama maiya sai a ce ai yarinyar nan da ta rasu ta rasu tana kiran sunan wanci ta haka wanci maiya ce musamman a ƙauye sai ka ji ana ta wannan maganan tun ana jin ta ƙasa-ƙasa har maganan ta game gari sai a rika kallanta a matsayin maiya ita ba ta ma sani ba kuma duk wanda yake danganta ne ba a yadda a faɗa gabansa to haka magana sai ta gama gari kafin ta zo kunnansu maganar ta riga ta yi nisa to sai a rika kiran mutum da suna maye bai san hawa bai san sabka ba bisa ƙarya kawai wannan duka yana faruwa to ita wannan maita ta ƙarya hanyar magance ta ga duk wanda ya san ana tuhumarsa da irin wannan matsalan bisa ƙarya kawai ya je kai ƙara gidan sarki ko ya je kai ƙara justice wa'annan da suka dora mishi maitar a kira su su yi rantsuwa wanda ita kadai ce mafita musamman a ƙauye a kira su su yi rantsuwa mutum ya yi rantsuwa akan cewa in dai ya san yana da wani abu mai tato ta dawo kansa a sa shi rantsuwa wanda shi kadai ne zai zane maka mafita a ƙauye amma in ba haka ba duk yadda ka yi aka kakaba maka maitan nan wallahi ta bi ka har abada kuma maita ce ta ƙarya wacce take ta gaskiyar wadda mutum ya ɗauko wa kansa to wannan shi ya ɗauko wa kansa shi ya ɗauko wa kansa can ya je ya ji da kayansa duk abin da aka yi masa shi ya jiyo ko ɗauko da zafi bakinsa ya je ya ɗauko aljanunsa ya haɗa kai da aljanu yana tsafe-tsafe abin ya bayyana ana kiransa da suna maye ko masihirci ko kaza wannan kaga shi ya jawo wa kansa tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka mutumin da kuma ta gadauce ta riske shi wannan in ya dage da azkar ya dage da azkar don galibi abin da yake sa mai targadan ta bika wannan tsafi shine dukiya idan ya zama iyayen sun haɗa kai da aljanu ne saboda kuɗi kuma aljanun sun sato kuɗin mutane sun kawo musu sun yi kuɗi da wannan tsafin su kuma da suka mutu sai kuka ci gadon wannan kuɗin kaga kun ci kudin aljanna to kaga shikenan sai aljannan su biyo ku hanyar da zaka bi dan ka tsira daga wannan indai ka tabbatar da cewa iyayen naku ne suka dauko wa'annan aljanu duk abin da ka karba na dukiya da ka san sato ta akai ta wannan aljanun ka mayar da ita ka bayar da ita karka yi amfani da ita ka mayar da ita ga masu ita in an sani in ba a sani ba ka sadaukar da ita idan ka sadaukar da wannan dukiyar ka nemi dukiyar ka ta halal sai ka dage da azkar da karatun qur'ani za ka rubu da wannan matsalar amma matukar kana rike da wannan kudin na gado da aka samo ta hanyar tsafi kana ci ko ka ce ka za ka rubu da wannan aljanu ba za ka iya rabuwa da su to shawarar da zamu ba shi wannan da aka dauha ma matar shi mai ta ba san wace iri bace daukowa ta yi da gaske ne ta je ta dauko a'a cin fuskanta dai kai akwai wanda in an dafa masa maita aka ce wani maye ne a ƙauye idan baya yin azkar da gaske shedanun sai su zo su bi shi saboda su batar da mutane shi fa bai san ana yi ba amma sakamakon ana ce masa maye ana ce masa maye wannan suna idan yayi kaurin suna to tun babu aljanun na gaske da gaske sai aljanun su taho da gaske sai su yi alaka da shi sai su rika tsorata mutane in ya karba su kulla alaka da gaske in bai karbe su ba su je can su rika tsorata mutane da sunansa ba tare da ya sani ba duk wannan yana faruwa amma idan mutum ya dage da azkar da karatun qur'ani zai rabu da wa'annan matsalolin da haka ita tata wadda aka makala mata ba ma iya sanin wace iri ce daukowa ta yi kazafi aka yi mata makala mata aka yi ya yi bincike ya san daga ina maganan ta samo asali in an tabbatar da cewa maganan ƙarya ce su kai ƙara su kai ƙara in ta kama ta yi rantsuwa ta yi rantsuwa wannan ne kaɗai zai kubutar da ita daga wannan halin amma duk wanda aka dafa masa mai ta a ƙauye to sai yayi da gaske kafin yayi kokari ya raba kansa da ita wani ko yayi rantsuwa ko yayi rantsuwar ma waɗansu sai sun ci gaba da ganin sa matsayin mai in dai a ƙauye ne wannan matsaloli ne wanda mun san su mun zauna cikin su muna addu'a Allah subhanahu wataala ya kiyaye malam zai karanta aya ta tara faɗin Allah ta'ala ishtaru bi ayati Allah samanan qalila fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون
Allah ta'ala ya ce ishtaru bi ayatin lahi samanan qalila malam Allah shi kansa da rahama ya ce ishtaru bi ayatin lahi alquran wato sun saya da ayoyin Allah ana sun sayar da ayoyin Allah wanda shine alqurani samanan qalila da wani dan farashi kankani min duniya na duniya sun bayar da ayoyin Allah sun karbi wani farashi kankani na duniya ay taraku ittiba'a hali shahawati wal hawa sun bar biyayya ga ayoyin alkur'ani saboda sha'awoyi da bin son zuciya fasaddu an sabilihi daga sai suka toshe mutane suka kange daga bin hanyar Allah fasaddu an sabilihi ay dinihi sai suka kange daga daga bin addinin Allah ko suka kange kansu sannan kuma suka kange wasunsu innahum sa'a ay bi'sa lalle su yayi muni ma'ana cir ma kanu ya amalu da abinda suka kasance suna aikatawa amalin amalin hada wannan aiki nasu da suke aikatawa na sayar da ayoyin Allah da yan kuɗi kaɗan a yayin da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana abin da muka ji a baya a nan kuma sai yake bayyana mana sababi na asali wanda ya sanya su suke yin yaudara a cikin addini sababi wanda yake shi ne sababi na asali wanda ya janyo suke yin yaudara a cikin addini su mushrikai suke karya yarjejeniya suke kullatar muminai a zuciyarsu wanda wannan ya zamo shi ne ɗabi'arsu dalilin da ya sa suke warware yarjejeniya suke gaba da muminai suke yaƙarsu saboda ishtarau bi ayatin lahi samanan balila saboda sun sayar da ayoyin allah da 'yan kuɗi kaɗan abinda ake nufi da al-ishtira a nan shine al-istibdal wal-isti'ad shine musanyawa da kuma wato canzawa isti'ad shine kamar yadda wani abu ya zama iwad na wani abu sun musanya ayoyin Allah da yan kuɗi kaɗan abinda ake nufi da ayatullah shine kullu ma ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ayatil qur'aniyya abinda ake nufi da ayoyin Allah anan inda ayoyin Allah suna zuwa da ma'anoni guda biyu akwai ayatul kauniyya akwai ayatul shar'iyya to nan ana nufin ayatul shar'iyya ayatul shar'iyya kuma shine dukkan abinda manzo Allah ya zo da shi min ayatul qur'aniyya min ayatin qur'aniyya na ayoyin alqur'ani da kuma ta'alim samiya ilmantarwa wadda take mai kyau tahdi ila alkhairi wal falah irin ilmantarwa wadda take shiryarwa zuwa ga alkhairi da rabauta amma suka bar wannan shiryar suka musanya ta da wata yar bukata kaɗan ta rayuwar duniya sai zama ma'ana annas sabab al-asil alladhi hamala haula al-mushrikin ala al-badr sababi wanda ya zanto shine na asali wanda ya dora waɗannan mushrikan akan yaudara da kare yarjejeniya wa ala al-fujur wa tughyan inda al-quwa suka zama fajirai masu aikata fajirci da dagawa a lokacin da suke da karfi wa ala al-mudahanati wal mukhada'a inda al-dha'f ko kuma su dawo su rika yin mudahana da mukhada'a suna gaya muku maganganu masu daɗi a lokacin da suke da rauni suka san ba za su iya yakar ku ba sai su rika gaggaya muku maganganu masu daɗi da za su kwantar muku da hankali dalilin da yasa suke yin wannan annahu mustabdalu bi ayatin lahi almutadammina li kulli khairin wa falah sun musanya ayoyin Allah ayoyin da suke kunshe da dukkanin alkhairi da rabauta sun musanya su da samanan qalila wani dan kuɗi kaɗan ay aradan haqiran min aradid dunya وزخر- و- و- وزخارف وزخارفها من أعراض الدنيا وزخارفها وتصم مسنيا آيين أن دواني وتدن بكاتا كدن wasu 'yan kuɗi kaɗan daga cikin bukatu na duniya da ke likilan duniya sai zamo sifata farashin da aka yi da cewa kaɗan sama nan kalilan baya daga cikin al'ausaf al-mukhassasa da nakirat ba wa- ba sifa bace da aka khassase ta ga na- ga nakirori nakira tana zuwa littaqlid tana kuma zuwa litaksir wani lokaci a'a nan huwa min min al-awsaf al-lazima lis-samani al-muhassil bil ayat yana daga cikin sifofi da suke lazimtar farashin wanda aka wato farashi wanda aka same shi bil ayati ta hanyar sayan shi da ayoyi duk wani sama ne da ayoyi ne aka bayar aka saye shi kaɗan ne da anna kulla samanin yu'khadhu fi maqabili ayati la huwa qalil duk wani farashi duk wani tukuici da zaka karba a muqabilin ayoyin Allah wanda zaka musanya addinin Allah da shi to wannan dan kaɗan ne koda ya kai fan taba sama koda ya kai malala gashin tinkiya a baka dukiya malala gashin rago a baka zinari daidai da dutsen uhud don ka bayar da addininka don ka musanya addininka wannan abin da ka karba din dan farashi ne kankani ka bayar da abin da yake shine mafi girma wanda shine addini da zai baka rayuwa mai daɗi a duniya ya baka rayuwa mai daɗi ta har abada a lahira sai ka musanya shi da wani abin duniya da wannan farashi ne kankani wannan shi yake nuna wautar wanda zai yi wasarere da addininsa wanda zai yi sakaci da addininsa saboda duniya wani ya je je yi tsafi don ya samu duniya wani ya je je yi tsafi don ya samu kuɗi ya je ya bokanci don ya samu kuɗi wani ya je je yi shirka don ya samu mulki da binne saniya ko jaki da rai don ya samu mulki don ya hau kujeran mulki wani ma ta shekara biyar wani ta shekara goma wanda ya daɗe akan wannan kujeran zai iya zuwa ya binne jaki da rai da ya tsafi da sayar da ayoyin Allah da wannan dan farashi kankani kujeran mulki ta shekara biyar ko shekara goma wanda baka da tabbacin zaka kare ta wani saboda kuɗi zai je yayi wannan wani saboda ya suna ya shahara a ji shi ko ina zai je ya sayar da ayoyin Allah da yan kuɗi kaɗan duk abin da zaka samu kai a ɗauki duniyan nan gaba ɗaya a baka duka a ce taka ce a muƙabilin addininka wannan farashi ne kankani da bai taka karaya kai ba idan dole mu shiga taitaye mu musan cewa abinda Allah ya bamu na wannan addini na musulunci abinda Allah ya bamu na wannan sunna da muke kanta ta manzon Allah wani abu ne da babu farashin da ya isa ya siye shi wani abu ne Allah ya bamu mai tsadar gaske mu ne ba ma ganin kimar abun inda za a kimanta maka kimar wannan sunnar da kake kanta ta manzon Allah to ba wani abu na duniya da ya isa ya siye ta idan mutum ya san cewa ba karamin ba karamar falala da rahama da jin kai da baiwa Allah subhanahu wataala yi masa ba kasancewarsa musulmi musulmin ma ahlus sunna ibn ashur yace haula alladhina baqu ala shirki min al-arabi ba'da fathi makkah wa zuhur al-islam yace wa'annan da suka ci gaba da zama akan shirka cikin larabawa bayan an yi fatuhu makkah bayan musulunci yayi kar- ya- yayi karfi amma suka ci gaba da zama akan shirka ala mu'azzami biladil arab daga cikin yawa-yawan garuruwan larabawa laisa lahum tira'un fi sihhatil islami wa nuhudi hujjatihi ba su da shakka ko kokonto game da ingancin musulunci ba su da kokonto game da karfin hujjar musulunci walakinnahum baqu ala shirki sai dai su sun zaɓi su ci gaba da zama akan shirka ne manafi'a yajtanunaha min awaidi qaumihim saboda wasu dangin amfanunnuka da suke samu daga al'adun mutanensu suna da abubuwa na al'adu da suka saba a cikin mutanensu da suke samun duniya da wannan al'adun to saboda su ne suka kasa bin addinin gaskiya bayan kuma sun san cewa gaskiya ne yace min gharatin yashunnuha ba'dhum ala ba'd na farmaki da sashin su yake kai wa sashi muhabbatul ahwalil jahiliya sashin su yakan kai wa karamar kabila ko wata kabila farmaki ya kwace dukiyar da take hannunsu suna kiran wannan al a wancan lokaci kawai sai kuka yi ba ba tare da ta yi muku laifin komai ba kawai za ku je ku yake ta ku kwace dukiyarsu da matansu mai da 'ya'yansu bayi da wannan hanyar suke arzikta kansu da kuma abubuwa da suka saba na ahwal na lokacin jahiliya min khamrin wa maisirin wa zinan na shan giya da caca da zina musulunci ya zo ya hana waɗannan abubuwa su kuma su shirya barin shan giya ba ba su shirya barin caca ba ba su shirya barin zina ba akwai wanda ya zo wajen manzon Allah ya ce shi zai iya barin komai in banda zina ya yadda ya karbi musulunci amma da sharadi a bar shi ya rika zina manzo Allah ya ce mun yarda karbi musuluncin ya karbi musuluncin bayan ya musulunta manzo Allah ya ce zaka yadda ai da mahaifiyarka ya ce a'a zaka yadda ai da yarka a'a zaka yadda ai da yar uwarka a'a to duk wanda zaka yi zina da ita mahaifiyar wani ce yar wani ce kanwar wani ce matar wani ce sai sai ya ce zinar ma ya bari hadda zinar ma ya tuba kaga da jan hankali manzo Allah ya dawo da shi ya daina zinar wani ya taho har ya kusa kawowa madina don ya musulunta sai aka sanar da cewa manzo Allah ya hana zina ya ce ai ni ban damu da zina ba manzo Allah ya hana cace ya ce bata dame ni ba aka ce ko manzo Allah ya hana shan giya ya ce to shan giya aka ce eh ya ce to zan koma garinmu in yi shekara guda ina shan giya in more in na shekara ina sha na yi tatil to sai in dawo sai in musulunta da ya tafi wajen sauka daga kan taguwa sai ta kada shi sai wuyan ce ya karya sai ya mutu bai karbi musuluncin ba saboda shan giya saboda giya ya fasa karɓar musulunci to da yawa daga cikinsu sun ƙi karɓar musulunci ne saboda waɗannan abubuwa da suka saba da su na lokacin jahiliya irin su zinace-zinace caca da shan giya da sauransu wa gairi zalika minan minan minan muzammat wal wal fa'ita da wani wannan na abubuwan zargi da abubuwan jin daɗi masu wucewa mala yace wa zalika shay'un qalil wannan abin da muka ambata dan abu ne kadan asruhu alal huda wan najatu fil akhirah wa abin asaruhu asaruhu alal huda wan najati fil akhirah sai suka zabe shi akan shari'a da tsira a ranar gobe kiyama to kaga sun yi zaben tumun dare kenan falikauni ayati sidqil qur'an asbahat sabitatan indahum yace saboda kasancewar ayoyi da suke nuna gaskiyar alkur'ani ayoyin sun waye gari tabbatattu a wajensu sun yadda da ayoyin gaskiya ne ju'ilat misla malin bi aidihim sai aka mayar da wa'annan ayoyin kamar misalin wata dukiya ce da take hannunsu bazalu wa farratu fihi da suka mika shi suka yi sakaci da shi bi ajali iqtina'in manafi'a qalila dan su karbi wani dan amfani kadan dan su karbi wani dan amfani kadan wanda shine duniya shan giya da zina da sauransu falizalika masala halahum bi hali man ishtara shay'an bi shay shi yasa sai aka kwatanta halin su da halin wanda ya bayar da wani abu ya sayi wani abu sun bayar da sun bayar da ayoyin nan da suka yadda da su suka san gaskiyar su suka san amfanin da yake da gaskiyar da take cikinsu da karfin hujjar da yake cikinsu suka bayar da su suka karbi wani dan farashi kankani na duniya shi yasa aka kwatanta su da wanda ya bayar da wani abu ya sayi wani abu aka ce ishtarau bi ayatin lahi samanan qalila duba tafsirin ibnu ashur juz'i na goma shafi na 125 to wannan shine halin da yawa daga cikin wanda suke kan bid'a a yau zaka samu da yawa daga cikin su sun gane gaskiya akwai wani dan bid'a da in yana magana kana gane wannan ya fahimci gaskiya ya fahimci sunna akwai dan bid'a da yawa wanda in kana jin maganganun su zaka gane sun gane sunna zan iya bada misalai akwai akan wasu da yawa daga cikin su wanda daga maganan su kake gane sun fahimci sunna amma wallahi ba za su iya binta ba saboda can inda suke din nan an tara musu kasa an tara musu duniya an tara musu abin duniya an kamba masu an ɗaukaka su gani suke idan sun bar wannan matsayin sun dawo suna to sun faɗo ƙasa kenan to su kuma su shirya dawowa ƙasa ba sai su ci gaba da dogewa akan bid'ar su da saban Allah su da abubuwa da suke aikatawa na kurakura to duk wanda ya haka ya zalunci kansa Imam Shafi'i ya nisantar da maganar wasu daga cikin malamai da suke cewa wannan ayar ta sauka ne akan wa'insu larabawan ƙauye waɗanda suka zo suka kulle yarjejeniya da manzan Allah sai manzan Allah abanna sai Abu Sufyan da ya ji labari sai ya kira su suka zo gidansa ya ciyar da su abinci mai daɗi suka ci suka koshi to sai ya ce su je su warware alkawarinsu da manzan Allah sai suka je suka warware alkawarinsu da manzan Allah suka ce sai wannan ayar ta sauka ishtarau bi ayatin lahi zamanan qalila sun sayar da ayoyin Allah da yan kuɗi kaɗan shine ɗan abincin da Abu Sufyan ya basu ibn ashur yace wannan magana ba gaskiya bane yace li anna hadhihi al-aya abin nan ash-shanqiti imam ash-shanqiti yake cewa ayar ba gaskiya bane li anna hadhihi al-aya min bara'a yace saboda wannan ayar a suratu bara'a take nazalat ba'da islam abi sufyan ita kuma suratu bara'a ta sauka ne bayan abu sufyan ya musulunta li anna abu sufyan aslama amal fathi ama samani saboda abu sufyan ya musulunta a shekaran da aka yi fatuhu maka shekara ta takwas wa hazihi nazalat ama tis'in ita kuma wannan ayar ta sauka a shekara ta tara bayan hijira daga ashe cewa abu sufyan ne ya ba su abinci kaza kaza ba gaskiya ba dan ayar ta sauka ne bayan abu sufyan ya musulunta ka duba al'azmun namir min majalis shantiti a je ina sauraron tafsirin da muka yi ina ce al'azmul munir mai yiwa ma haka ne ta faɗa a baya al'azmun namir al'azmun namir ma'ana ruwa masu masu daɗin sha al'azm shine ruwa masu daɗi al'azm an-namir shine ruwa masu daɗin sha min majalis shantiti wato tafsiri ne da yake a Madina wanda ya sauke Qur'ani daga farko zuwa ƙarshe sannan ya sake komowa kuma aka faro shi daga farko kafin ya kai ƙarshe Allah ya masa rasuwa to akwai kasakasai da ake ɗauka yana yi kamar wannan sautin da mutanen nan suke ɗauka to daga baya sai aka samu wani dalibi dr khalid bin usman assabt ya ɗauki waɗannan kasa-kasan ya bibiye su ya mayar da su rubutu magana ce ya mayar da ita littattafai ya mayar da ita littafi sai masa suna al'azmun namir min majalisar shafici fi tafsir a juz'i na biyar shafi na 297 ya ya faɗi wannan sannan ya sake faɗa a juz'i na biyar shafi na 200 97 din nan dai yace wa ikhtalafa ulama bil murad bi hadha thaman al qalil malamai sun yi sabani game da abinda ake nufi da wannan farashi dan kadan wa tahqiq maganar gaskiya insha Allah ta'ala in Allah ya so shine annal ma'ana abinda ake nufi annal kuffara tabaddalu min ayati Allah wal amali bima jaa wal amali bima jaa anillahi thamanan qalila min mata'il hayatid dunya ana nufin wa'annan kafiran sun musanya da ayoyin Allah da kuma aiki da abin da ya zo daga Allah sun musanya shi da ɗan kuɗi kaɗan na rayuwar duniya ya ce huwa masalan ya ce shi alal misali adamun taƙayyar bishar alal misali shine rashin ƙayyade kansu da shari'a da suka yi wa baqa'uhum ala ma kanu alayhi da kuma wanzuwarsu akan abin da suka kasance a kansa suka ci gaba da dogewa akan kafircinsu su wattiba'uhum ahwa'ahum da kuma bin soye-soyen zukatansu da suke tai wannan shine abin da ake nufi da wato samanan qalila din kamar da Allah ta'ala ya ce bi'sa ma sharu bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah cirin da abin da suka sayar da rayukansu da shi shine kafircewa da suke yi game da ayoyin Allah a suratul baqara aya ta 90 sai aka nuna kafircewa game da ayoyin Allah shine abin da suka sayar da rayukansu da shi fata'awwadu min hada tiba'ahum hawahum sai suka musanya wancan suka musanya lahirarsu da bin son zuciya wa baqa'ahum ala ma kanu alaihi da wanzuwarsu akan abin da suka kasance a kansa li'annahu ahabbu ilaihim saboda shine suka fi so wa hadha shay'un tafi alhali wani abu ne kaskantacce ta'awwadu minhu sa'adatu dunya wal akhirah wanda suka musanya shi da sa'adar duniya da lahira to kaga duk wanda ya haka ya janyo wa kansa babbar asara Allah ce ishtaru bi ayatin lahi samanan qalila sun sayar da ayoyin Allah da yan kuɗi kaɗan fasaddu an sabilillah sai suka kange daga bin hanyar Allah faɗin sa fasaddu an sabilillah wannan bayanin ne lima ya tarattabu ko lima tarattaba ala istibdalihim bi ayatin lahi samanan qalila bayani ne game da abin da ya rattabu akan musanyawar su da suka yi game da ayoyin Allah da dan farashi kankani lafazin as-saddu da larabci shine al-man'u walhailulatu bayna shay'i wa ghairihi shine hanawa da kuma sha makancewa tsakanin wani abu da waninsa ana yin amfani da shi a larabci ya zama ya zama fi'ili lazim ana iya mai da shi kuma ya zama muta'addi idan mun mai da shi fi'ili lazim sai mu ce sadda fulanun an shay'i sududan ma'anansa a'rada anhu wani ya kange kansa daga kaza sadda fulanun an shay'i wani ya kange kansa daga kaza ya kange kansa daga musulunci ya ki shiga addinin musulunci ya yi watsi da addinin musulunci wannan mun mai da shi ya zama fi'ili lazim kuma muna iya mai da shi ya zama fi'ili muta'addi mu ce saddahu an shay'i ya kangewa ne daga kaza idza sarafahu an shay'i idan ya karkatar da shi daga wannan abu mutumin da ya kange kansa daga bin musulunci ya hana kansa bin musulunci ana iya cewa sadda wato ana iya cewa sadda an sabilillah ya kange kansa daga bin hanyar Allah sadda fulano wani ya kange kansa anil islam daga musulunci sannan kuma na iya cewa sadda fulanin fulanan anil islam wani ya kange wani daga bin musulunci duk wannan yana faruwa kenan asaddu an sabilillah yana faruwa ta hanyoyi guda biyu ko ka kange kanka ko ka kange wani ka ka hana wa kanka bin musulunci saddu an sabilillah sannan ka hana wa wani shiga musulunci shi ma saddu an sabilillah to anan duka ma'anonin guda biyu suna gaskata akan wannan jumlar fasaddu an sabilillah sau ma'anarsa an na haula il mushriki kad ishtaraw bi ayati llahi samanan qalila sun sayar da ayoyin Allah da dan kudi kadan yatarattabu ala zalika an a'radu an tariq llahi alwadiha almustaqima ana sun bijire wa hanyar Allah wadda take haskakakkiya mai kakkiya allati ja'a biha nabiyuhu muhammadun sallallahu alaihi wasallam wadda annabi muhammad ya zo da ita walam yaktafu bi hadha amma bu wadatu da wannan kadai ba bayan sun hana wa kansu bin shari'ar Allah bal sarafu ghayrahum anha kuma sai suka karkatar da wasu su daga bin wannan shari'a wa mana'uhu min al-dukhul fiha suka hana wa wani su shiga cikin wannan shari'a ta musulunci kaga shi ma wannan saddu an sabilillah ne duka laifukan guda biyu sun aikata fasaddu an sabilillah sun hana wa kansu bin hanyar Allah sannan kuma suna kokarin hana wa wasu su har ma suna yakar musulunci suna kokarin ganin cewa bai ci gaba da yaduwa ba sai Allah ya ce inna musa a makanu ya amalu lalle su ya yi muni abinda suka kasance suna aikatawa a inna musa a makanu ya amalu innan tazil ne usi da bihi bayanu su ya akibati wato wani reshe ne ake wa ayar wanda aka rufe ta da shi wanda manufar kawo shi don a yi bayanin munin akibarsu wa qubhi a amarihim don a nuna munin karshensu da kuma munin ayyukansu a innahum sa'a wa qabha amaluhum alladhi kanu ya'malunahu ya munana aikinsu da suka kasance suna aikatawa da kange mutane kin bin hanyar Allah da toshe mutane daga bin hanyar Allah wannan aiki yayi muni da abin da suke na sayar da ayoyin Allah da yan kuɗi kaɗan min shira'ihim bi ayati llahi samanan qalila abin da suke na sayar da ayoyin Allah da yan kuɗi kaɗan wa min sududihim al haqqi da abin da suke na kange kansu daga bin gaskiya wa saddihim li ghairihim da kuma kange wani su da suke yi anhu game da bin gaskiya wannan yayi muni wa sayujazihim Allahu ala zalika bima yastahiqunahu ala iqabin shadid kuma da sannu Allah subhanahu wataala zai saka ka musu akan wannan da abin da suka cancanta na azaba mai tsanani to wannan ayoyin duka zamu ga tun daga suratul anfal da muka kamo har zuwa nan siyaki ne da ake magana akan abin da ya shafi alakar musulunci alakar musulmi da mushrikai yadda za su yi alaƙa da irin yadda ya kamata su mu'amalce su tun daga suratul anfal har zuwa nan har zuwa ayoyin da za mu ci gaba da tafsirin su nan gaba a bayan ramadan insha Allah duk akan wannan siyakin ne wanda kuma ayoyin suna ƙara fito mana da yadda za mu yi mu'amala da kowane kafi yadda za mu suna karantar da mu yadda za mu yi mu'amala da kafirai yadda za mu yi mu'amala da mutanen da suke karkatattu yadda za mu yi mu'amala da mutanen da suke batattu duk musulunci ya koyar da mu kenan sai bi koyarwar musulunci idan muna so mu rabauta a cikin al'amuranmu hali da muke ciki a nijar wannan na gwagwarmaya tsakaninmu da wasu mabannata da ɓata gari da turawa da sauransu da suke ƙoƙarin cewa sai sun mamaye ƙasarmu su sa mu cikin kaskanci karkashin mulkin mallakar su muke ƙoƙarin kwatar 'yanci duk wannan ayoyin za su karantar da mu matakan da ya kamata mu bi domin cimma burinmu muna addu'a Allah subhanahu wataala ya wato ba mu lada akan abubuwa da muka karanta wanda suka dace da daidai abubuwa kuma da muka faɗa na kurakurai Allah subhanahu wataala ya fi mana Ah, ba za mu tsawaita ba saboda akwai malaman da mu suka zo mun gayyato su to ba za mu rike su su daɗe ba cewa yau za mu rufe tafsirin haka za mu yi addu'o'i sannan kuma mu ba wa ah, malaman mu su kara mana da jawabi da jan hankali a matsayinsu na manya wanda sun san jiya sun san yau duk abin da za mu hango za su fi mu hango shi ana ce abin da babban hango yaro ko ya hau bishiyar ribi ba zai hango shi ba to sai su kare mu da wasu kalmomi sannan kuma a rufe mana da addu'o'i muna addu'a Allah ya kara wa su albarka muna fatan abin da muka karanta wanda ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakure Allah subhanahu wataala ya yafe mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو لم تره أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وهمومنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحفظه وتدبيره آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجبر بها أمورنا وتصلح بها أحوالنا وتزكي بها أعمالنا اللهم أصلح ديننا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتها آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع- واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم فرج حمل المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالو- بالوحدانيه وبنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi dai Allah maɗaukakin sarki da ƙaddara shi da ganin damar shi da ƙaddari halartar ma'anan domin nuna farin ciki da godiya da kammala shirye-shirye na kammalawa gabatar da su a cikin wannan wata ga al'umma Eh, an dai sha tafsiri an sha salloli an yi azumin ramadana da shi har an taho zuwa ga ƙarshe-ƙarshe yau za a tsaye da ranar tafsiri na bayan sallar da asar kamar da aka tsara to ɗan uwa muna ɗan yin jan hankali game da irin wannan ayyuka a kula da wannan ayyuka wannan ayyuka ne masu tsadar gaske masu yin sunan sun kashe lokacinsu sun bata lokacinsu sun cile samun rayuwarsu suka dan lalabo wannan abun suka zo suka faɗa mana shi to kar mu zaman tufa mai da kanmu kamar dai a yi ruwa bisa fago kawai sai dai a yi a zaka dai a taru kuma a tashi a wace a rinka tsayawa ana lura lalle ba kowa sai ya zan kama wani shi allah bai maimaitawa in yayi mutum guda duniya bai ƙara irin shi na biyu sai dai wani yake daban ko da kaga da wani da wani suna da kama guda suna da daraja guda suna da inda allah ya bambanta su a cikin abubuwa to mun san da wannan amma kai ya zama to kamar yadda allah maraukakin sarki yake yi mana misali yake cewa an zala minas sama'i ma'a allah ya saukar daga sama ruwa ruwa wannan ne da isi da sama suna zubowa to ba ruwan kaɗai bane allah yake magana su a ilimomi ba wa'inga kamar ruwa ne a wani alƙu'ani wa'inga kamar ruwa ne saukar da su أنزل من السماء ماء فصارت أودية بقدرها sai kowace magudanar ruwa kowane gefe kowane gulbi kowace korama sai ta ɗauko gwargwadon abin da ya ɗauko a salar audiyatar bikadira fatamar sai ta da rami ita magudanar ruwa sai ta ɗauko kumfa mai yawa sai ta ɗauko kumfa mai yawa ta magudanarwa fasarar audiyatar abinan fahimtar abinan da yake cewa fasarar audiyatar da kamar fatar da sai da zama da bane wani ma yi ke nuna a ɗaya na da ga iya amurka da zama da su haka bayan nan bai da wani misali a nan wajen haka bayan ne yadda ake narka zinari da azurfa da iraniyan da abinda suke kama da su na daga abuwa da ake yi zuwa cikin ƙasa za ka ga sun ɗauko kumfa da yawa amma wannan kumfa ainihin ba su bane su ainihin su suna nan da mu su ainihin su suna nan da mu zinara ainihin tana nan da ba wannan kumfa da ita to haka ne shi ma wannan ilimomi su in allah ya sako ilimomi daga sama kamar yadda ya sako ruwa daga sama za ka ga ruwa an sako ta kowace korawa za ta fi gwagwarin nata kuma sai ta kwaro sai ta kwaso kumfa kuma mai yawa haka ma ita tunda sai ta kwaso kumfa mai yawa sai allah ya ce wa amma zaru fa ya zama kumfa amma shi kumfa iska zai ɗauke shi turbinka wa amma ma yan kwamdas amma abin da yake amfanin mutane fayar kusa bil'afi sai zauna a cikin ƙasa ka zari ga yi lahu haƙa wa bada haka allah yake fara kusa da gaskiya da karya kenan mu zan amfani da abin da aka karanta kowa ya koma gida kakka aiki ga allah ya kawo abubuwa masu sauƙi yanzu suna ɗan ƙara muku sauƙin abubuwa karatu da du'a ne an ɗauke shi cikin abin ɗauka yana sai ka dinga ka ƙara sauraren shi inda da ake yin shi hankalin ka na wani waje to in ka koma gida sai ka ƙara sauraren shi ka na ka ƙara sauraren shi ka kama abin da ka kama don abubuwan gobe su ba da amfani mun sani dai mun sani allah in yayi abin shi ya wuce ya wuce amma ana son da yi ko ba mu yi kamar su wani can masu hikima suna cewa ta shabba ku wani nan da ku yi su ku yi kama ko da ba ku zan kamar su ba to ku ɗan kamanta ku ɗan zan kamanta shi ne abin da ake bukata cikin irin waɗannan zama da ake mutane su zan amfana da abin da aka faɗa musu ba an yi ba kawai shi kenan ya wuce ka tsawo kai hankalinka da mai ba nan hankalin ke ba kamera hankalin ka can wani shi ko wannan karatun ba na ba da kawai niyya ce yi ne tun mai sai ya samu abin da gobe shi shi Allah ya cewa wani kada ya sanar Qur'ana da zikiri a halin mun da ke wannan Qur'ani mun sauka shi domin karanta ko akwai mai karanta muna shi da Allah mu karanta to duk wanda ya karanta Allah zai sanar da shi bayanin shi haka yake magana sai za ka rana mu fattale Qur'an summa inna alaina bayana na aka karanta larabci to kai ta bibiya kai ta bibiya sannan wurin me yake gane da kai bayanin shi kana ji malamai yanzu na karanta wata aya in wani yanzu bai kara karanta ka zai faɗi ababe da yawa wanda ban faɗi ba wani ma in yanzu ya ƙara karan kaka zai wani ababe da yawa wanda wancan ma bai mani bai ba haka ne kuma an shi kowa Allah ya bashi da kokarin Allah mun yi da shi to saboda haka wannan ayyuka mu san su kan mu kula da su mu rinka mai da su su ne ibadodin da muke neman Allah ya dade mu a kansu ba kullum wani ba zai zai ba a'a ba kullum wani ba zai zai wata rana wani babu shi to wanda ke da tsoron su ko su ma ya kamata kenan su dan amfana da abin da aka faɗa musu su dan amfana da abin da aka faɗa musu ina ganin dai ba na dogon bata da kusurwa a nan da zan takaita ce da Allah madaukakin sarki ya sa wanda aka yi wani wa'azi ta zama mai lokuta ya amfane mu kuma ya sa dalilin jiran mu da duka dukkan gaba daya muna fatan wanda asasa wannan abubuwa suka mutu su bar mu a kansu Allah ya musu gafara kuma kuma Allah madaukakin sarki ya tsare mu da tsarewar shi ya cika mu da cikin irin wannan hanyoyi an san dai kasashen da musulmi muna da cikin matsaloli wanda muna fatan Allah wanda kusa suke sanya ya muna cikin su an gwamu da suka gaya cikin irin wannan hanyoyi Allah ka musu zafa ko da muka rage Allah ya sa mu ci daɗin lafiya yara masu neman karatu Allah ka ba su sarrafi Allah malamin Allah ka tsare mu da su Allah Allah ka ba mu abin haɗin kai da ya fi nuna tsakanin Allah ka ba mu hankulin zaurawa tsakanin saboda shi zama na taron wannan yawa abin da bai wahala da su zama da wanda za a yi shi a ɗaya a ɗaya to a shekar ba ya saka shi kullum bai saka to da haka sai mun yi kokari muna addu'a muna yanewa muna kau da kai muna yin ɗaukar shi ba to da irin wannan abubuwa sai mu samu kai ƙarshe mu samu ƙarshen da ke na ƙwarai muna fatan Allah mana kuma sarki ya ba mu zuwa lafiya da korewa Allah wannan rashin ayyuka samari su ke ciki Allah ka ba su ayyuka ne masu albarka Allah wanda ka ba jayi na sana'a Allah ka samu jayi masu albarka wanda ba su jayi Allah ka ba su Allah almajiran masu neman karatu Allah ka ba su Allah tsofaffi da muke tare da su Allah mana kuma sarki ya ba su lafiya kuma Allah ya nuna su da cika mai da imani ya yi mutuwan duniya da su Allah karon su kan su ya Allah wanda suka bauɗe ba su so ba Allah kamar yadda su ya Allah wanda ake kare shi Allah ka wasu samun ya Allah la haura wa la quwwata illa billah rasulullah wa na amana
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين na godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala wanda ya kaddara haduwar mu a wannan wuri ba dan komai ba saboda irin kokarin da malamai suka yi da sauran mabiya akan wannan addini na musulunci muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddare mu muka sadu ya sadar da mu da wannan wata mai alfurma wanda wata ne wanda in Allah tabaraka wa ta'ala sakar dace da alherin da ke cikin shi ibada akwai wanda ta ɗaya rana in ka same ta kai sa haka zai ta yi ibada ta wata dubu ta yi ibada ta wata dubu wasu watan nan yana gobe tsaya masu kamar duniyar nan wasu radda ya tsaya suka bar duniyar nan wasu ana cikin shi suka bar duniyar nan to gashi dai mu ma dai Allah ya taho da mu san karshen shi ba mu sani ba ko muna daga cikin wanda za su karshen shi ko ba mu ciki amma abin da muke roƙo ga tabaraka wataala ayyukan da dai muka yi cikin Allah karbe su malamai da suka dage da karanta wannan littafi na Allah alqur'ani dama alƙur'ani an saukar da shi cikin wannan wata haka aka fara saukar da shi to wannan malamai allah saka musu da alkhairi dare da rana sun jajirce suna wannan karatu sai dai mai fata mace allah ba ji an namunan da zai na ƙalu sami'ina wa ƙwana wala ta da an namunan da zai na ƙalu sami'ina wa zaina allah na rubuta tabaraka wa ta'ala ka sa mu cikin waɗanda suka yi kuma suka ce min ginin ya da Allah ka ka samu cikin waɗanda suka ce mai ji amma mai watsi da al'amuran wala ta gozo kallace na karar gazalaha min ba da kowace na an kafa musulmi kada ba kasance kama kawar nan wadda ta kulla zare ta tun kazalanta sai da ya daidai ta kare shi daidai zare ta koma daga ba ta cicire ta cicire ta yi watsi da shi kan mu kasance haka kasan kamar irin kiyamar laifin nan da ake yin watan mai kama mafi yawan mutane yan caga kiyamar laifin wani dai daga bar sai bai ba ya ƙara kiyamar laifin ko tarka a biyu watan nan goma sha biyu sai dai wannan watan ya zo sai dai mutum ya ta kwana yana kwance tun farkon dare har ƙarshe kamar buhu sai yin kiyamar laifin ta zo wannan da za ka gabe ita kanta wannan in ta zo nan ma akwai ɗan dubaranta wasu dai ba su zawa su yi ta sai ishirin sai dala ashirin da bakwai kamar irin na jiyar nan a yanka ji ba da duk masallaci inda ake kiyama da jiya ya cika duka maza da mata to wani daga yau daga jiya ya sauka aikin allah jajircewa ne ake aitan shi ko da lokaci saboda ka san wanda aka kama ba jajircewa ne ake da farilla da nafiloli kuma farilla da nafila da kuke ganin ta nan sai kurce kamar yadda kuke ga duk inda ka ga mota akwai sekwar ta taya saboda ne saboda waccan da ke rule in ta hude sai a kwance ta ɗauko can sekwar a sa ba sai a tafi ba to ba sekwar ba sai sai sai zama to haka aikin farilla haka yake kuma kowace farilla Allah ya sa mata nafila kowane aikin farilla Allah ya sa mata nafila kaga dai hajji dai wannan ta farilla ga nafilar ta na umra azumi wannan da muka yi na farilla ga nafilar shi na azumai da dama da dama akwai na kwana uku a duk wata akwai na litinin da alhamishi kaga farilla shi sallah kowace ce bayan farilla akasarinsa akwai nafila saboda yan farillar nan ta samu nakasi to nafilan nan ne ake daukowa a liƙe wannan wurin shi yasa mutane sai suka ɗauki sallar nafila kamar wasa sai ga mutum ya nutsu sai sallar farilla amma ya zo ga nafila sai ga yayi ta ba wani abun da ya ta kara kara a a yi ta daidai ka nutsu sosai kamar yadda kai farilla saboda aka samu cikas ga farillar nan to da wannan nafila za a yi faci a liƙe wannan wurin ko menene na farilla Allah ya same na fila saboda mai saboda tausaya mana in nan mun gwabce to nan sai mu samu sai mu sai mu gyara Allah ya taimake mu malaman da suka wannan kokari Allah ya saka mu da alkhairi yan uwa musulmi wanda suka yi hidimomi akan wannan ayyuka yara da bayya Allah ya saka mu da alkhairi wanda suka yi sa dukiyoyinsu suka yi irin waɗannan ayyuka kullum muna cikin muna sa cikin addu'o'i dukiyoyin da nasu Allah ƙara su Allah abkaka su kuma Allah sa albarka cikin su kuma Allah tsare su ya tsare musu dukiyoyin su daga shar masu shar Allah ka bai ba da dun Allah gafarta malaman mu na farko da na da na yanzu Allah ya cika mu da imani iyayen maza da mata wanda suka gabata Allah ka musu rahama ka jikan su wanda suke da Allah ya cika mu da imani ɗalibanmu maza da mata da ɗiyanmu da jikokinmu wanda suka saki hanya suka gwabci muna roƙon tabaraka wa ta'ala ka karkato zukatan su komo ga daidai wanda suke kan daidai Allah ƙara tabbata su akan daidai ɗalibai maza da mata Allah ba su sa Allah wanke musu kwalo su sanya musu ilimi mai amfani wanda zai amfana al'ummar musulmin duniya gaba daya muna roƙon ka tabaraka wa ta'ala kamar yadda malamai suka jaddada wannan dai ƙasa ta mu kowane mutum ya bar mancewa akan yi makasar na addu'a mu samu zaman lafiya da mu samu lafiya da zaman lafiya in ba don zaman lafiya ba wannan zaman ba mu samu mai shi bai yiwa ko ba ka gani kana ji duniyar ga yadda take kana ji duniyar da yadda take musulmi su wuni da azumi sai sun taho wurin sahur ba ma ba mai sai ta fada musu wasu mutu wasu kari da wasu ibilisai kare wannan masifa Allah ya sauke Allah adala musu وقرأت فاتحة ذات النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم احسن عاجبتنا بالامور كلها واجعلنا من جنة الدنيا عذاب الاخره اللهم اياك نعبد واياك نستعين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى كلها صفاتك العلى اللهم انا نستغفرك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر لنا من كشيتك مع دخول به بيننا وبين معصيتك ومن دعاك ما تبلغنا بها جنتك ومن من ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكرمك فينا لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عندك وقت wanda su haka lafiya abin da zaka yi malam mahmud da suna sai taro eh da suna ta yi insha Allah alaikum salam